الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله تيب ورحمة الله العيو عيد النووي حديث ما مو مشاهد ما لكت على الحديث السادس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب رواه البخاري hadisi daga abi hurairah abi hurairah yake cewa anna rajulan wani mutum ya zo wajen manzon Allah sai ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ausi yace ya rasulullahi imun wasiya sai manzon Allah ya ce mishi la tabtab kakkai hushi wannan mutumin kawai aka ce mishi kakkai hushi ya Allah akwai sakonni da yawa a baya sai ya ƙara dawowa da yace ya manzon Allah ausi ni imun wasiya sai dai manzon Allah ya ƙara ce mishi kakkai hushi wannan hadisin Imam Bukhari ya rubuto shi malamai sun ce yana daga cikin abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake banci manzo Allah shine jawami'ul kalim gaskiya ne wannan yamma yayi magana amma wannan magana ta kumshi abubuwa yawa wanda za a fayyace ta ayi ta bayani to za a yi rubuce rubuce kaga inda inda ka je kaga hadisin innamal amal bin niyyat ko da ibnu rajab yanda yanda yanda yayi bayani a cikin jami'ar ulum ko shi kanshi ya shaye safahat yana bayani akan wannan hadisi to bai kuma kaje ibnu hajar kaje ibnu hajar da ga cikin fatul bari kaga shi kuma yanda yayi bayani sai ma ka gaji da karantawa ya kama sa'il ya kama sa'il ya kama sa'il kaga wannan yanda yake nuna jawami'ul kalim inda manzo Allah shine manzo Allah ya ce mushi kawai kakkai mushi wannan kakkai mushin duk abin da yake bukata a gaya mashi a nasiha an gaya mashi mana baya bukatar kare saboda malamai ka ce shi wushi sababi ne na duk wata matsala duk wani abu da ka sani na wushi da afon wata matsala da su da suke samun mutum to yana daga abin da bai wata wushi ne shi yasa wani lokaci mazalla sallallahu alaihi wasallam da ya ga da ya ga ya cewa afon wasu sahabbai suna rikici sai mazalla ya ce wannan da a ce a samu ɗaya ya ce mushi ya je ce mishi ya abu ziya to da yanzu ya sauka daga wannan kashin saboda shedan ne zo ya shige shi shi yasa ma Allah subhanahu wataala da da ya sifanta bayan shi da yake wa adin bayan shi yake cewa da yake cewa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu ta'uddu mutum yake cewa alladhina alladhina yunfiquna fi sarai wa da yake cewa wal kadhimina al-ghaiza kaga Allah yana wadin bayan shi al-muttaqin sai ka cewa alladina yunfiquna fis sarai wal darai su ne wanda suke ciyarwa a halin dadi da halin rashin yake cewa wal kazimin da ghaiza masu kuma haɗe wushi kaga haɗe wushi abu ne wanda sifa ta mu'mini saboda wushin wannan zai kai ka isa wa Allah zai kai ka iya aikata wani abu mummuna zai kai ka iya kin aikata wani abu da alkhairi ne a tare da kai zai kai ka ma ka iya hallaka ma rai ka iya kashe wani saboda wushi to kaga wanda shi kuma bayyawo shi a cikin rayuwar shi to lalle zai ci amfanin abubuwa da yawa na duniya ko na lahira amma wannan ba wai ana ne an ce mutum kai ya hushi ba a kai ya hushi akan aka taba Allah wannan ba shi ake nihi ba a wannan aka taba Allah to imani ne ma kai kai hushi wannan to ka zo da mutum a tuka yi ko wannan garin shi ne sa kenan yin shi in aka taba aka taba addinin Allah ko aka taba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko aka taba abin da yake da alaka da addini to yin hushi a wannan wajen shine imani amma wannan ana magana hushi akan mu'amala ta yau da kullum akan mu'amala da mutane kenan shine abin da hadisi ke kawo suwa hadisi na gaba shi hadisi na goma sha bakwai malai ke cewa an abi ya'ala shaddad bin aus radiyallahu anhu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay wannan hadisin wannan sahabi ya rubuto shi daga manzon Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah kataba al-ihsana Allah subhanahu wataala ya rubuta kyautatawa ala kulli shay cikin komi duk abin da zai yi Allah duk abin da zai Allah subhanahu wataala ya wajabta ma'ana kataba wannan yi ma'ana wajaba Allah ya wajabta kyautatawa duk abin da za ku kyautata Allah ce wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin Allah yake cewa ku kyautata Allah yana son kyautawa hatta da magana ma sai da ka ce ku zaɓo magana mai kyau wa kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan manzo Allah kita to inna Allah kataba lisana ala kulli shay Allah ya wajabta komi ko ya rubuta komi cikin ya rubuta kyautawa ko cikin komi da mutum zai aikatawa in za ka yi sallah ka kyauta in za ka yi aure ka kyautata in za ka yi ambana ka kyautata in za ka kyauta Qur'ani ka kyautata manzo Allah ka ce fa iza qataltum hatta da kisa in za ku yi kisa fa ahsuni fa ahsinu al-qitla to ku kyautata wannan kisan idan mutum ne abu za a mushi haddi za a kashe shi to ka a zo a kashe shi a walakance kamar zan shi bata da muhimmanci a'a a kyautata a riye mushi ido idan za a yi haddi da kuma kyautatawa da magana mai kyau da kuma neman a bashi ya gabatar da wasu abubuwa in zai gabatar to kwana a dora mushi wannan haddin hakanan ma idan kisa ne ma shi ma na abin da ya halitta a kashe shi to shi ma a yi kisa da kyautawa ka a yi kisa kawai na na nuna adawa na nuna kawai ko ana so kawai mutum ma ya gudu wannan rayuwar saboda shi kisan wannan babu da wai za zabahtum hakanan ko yanka za ku za ku yanka a wuto ku kyauta ta wajen yanka wannan abin saboda saboda ka an an halitta mu kawai ku ci nama wannan dabba kawai a kawo ta kawai amma koyi ta kawai a yanka ta ba tare da an ba ta dama ba a'a ko ko yanka za a yi a yi a kyautata dabba wannan a ɗaure ta a rihe mata ita ma ido da kalli gabas sannan in ana yankawa ka aji sai an yanka an yanka an yanka a ɗauke wuka hallu aji a sake dawowa ka ga wannan nau'i ne na azaba a kawai shi yasa manzo Allah yake cewa wal yuhidda ahadukum shafaratahu ɗayan ku ya wasa wukar shi wal yurih zabihatahu saboda ya hutar da abin yankan shi kaga idan wuka batta yanki batta wa shi ka je ka fara ka fara ko ka tsaya ka je ka sauya ka ɗauko wuto ka yanzu ita kaga kai baka hudda mata rai ba sannan ko baka baka kyare ka ba kaga ita ne kafa ɗaya a duniya kafa ɗaya a lahira to yanzu kana ba ta wahala to ba a san wannan ko yanka za ka yi ka yi kyauta ka yi yanka da rahama saboda shi wannan hudda ran bashi da daɗi shi yasa ko mala'ikan ko mala'ikan mutuwa da ake mana labari cewa in an zo an ɗauki ran shi inda shi ma Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗauki ran shi to an zan dauki rashi shi ma na jin ashe wannan mutuwa ba daɗi ashe duk aka mutane suka tsantana wannan mutuwa shi yasa mutuwa ma dan ba abu ne mai daɗi Allah ya kawo ta da sigar cewa za'iqa kullu nafsin za'iqatul maut kowanne zai dandan ka abin da aka za dandana ma'ana kenan akwai dan daɗi a tare da shi to da ko mutuwa ba ta da daɗi akwai wahala a tare da ita to ko ma kai zaka hudda ma wani abu rai to kai ma ka kyautata tare da tausayawa da kuma bin ladabba na na yanka wani shari'a ta dora wannan hadisi imam muslim ya rawaito shi hadisi na gaba hadisi na goma sha shida an abi zarri junda bin juda da junda bin junada wa abi abi sun ya goma sha takwas afwan wa abdurrahman bin wa abi abdurrahman mu'ad bin jabal radiyallahu anhuma an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haythu ma kunta wannan sahabbai guda biyu sun rawaito wannan hadisi daga manzon Allah manzon Allah yana cewa ittaqillaha ka yi tsoron Allah haisu ma kunta duk inda ka kasance duk inda kake kada ya zo kawai kai zaman to kawai tsoron Allah mutum in ana kallon ka ko in kana garin ku ne yanzu daga kayi bulago ka je turai shi ke kai ma ka sai da yanzu kuma babu ba oda ba doka kai ta yin abin da ga dama amma ko da ka dawo garin ku kullum da jallabiya da hula da tarji da wane ne ko kuma a ce akwai tsoron Allah kawai mawasim ne daga azumi sai azumi sai azumi ne duk wani mutum zai kiyaye wasu abubuwa amma daga azumi ya wuce kuma a ita wannan a'a manzo Allah ya ce ka yi tsoron Allah da inda ka kasance sannan kuma a kowane hali ka kasance saboda shi Allah Allah shine dai Allah wanda ka ji ka ji hukumar shi a can shine kuma hallo a nan sannan kuma zai hukunta ka ne da abin da yake zuciyarka idan ka zo ka bayyana wa mutane kai na kinki ne ka hutu da shiga mai kyau ka nuna kai kai mutumin kirki ne to Allah shi zuciya ta kallo ba ba yasa manzo Allah ke cewa inna Allah la yanzuru ila qulubikum aw ta buwaya inna Allah la yanzuru ila suwarikum ko asalikum Allah baya kallon suwarku ko jikinku a Allah zuciya ke kallo abinda kai kayi ne dan shi ko ba dan shi ba kai manzo Allah ke cewa to ka yi tsoron Allah ne da kasance sai manzo Allah ke cewa wa atbi'i sayyi'ata alhasanata tamfu sannan kuma ka bi ka bi kyakkyawan aiki mummunan aiki da ka aikata to ka biyo baya da kyakkyawan idan ka san ka aikata wani sabo ka san wala to kai kokari ka aikata wani aiki mai kyau sai ka goge wancan aikin mummuna da ka aikata nan kwashi ne sai ka goge shi kaga Allah ke cewa innal hasanatu yudhibun as-sayyi'at kyawawan ayyuka suna tahiyar da ayyukan mummuna yanzu idan ka san amma Allah to kai kokari ka zo da kyakkyawan wani aiki wanda kuma wannan ne zai zama to sababin Allah subhanahu wataala ya gafarta maka wancan aikin da ka aikata shi yasa ma Allah yake cewa mujarrad ka nisanci aiki ka nisanci kaba'ir ma to yana zama sababi na a gafarta maka kana da kuka in tajtanibu kaba'ir ma tunhana anhu nuka shir'a ku sayyi'at idan dai kuka kuka nisanci manya manyan laifuka kaba'ir wanda aka hana ku to wannan mujarrad nisan ta ma za su zama to sababi ne na a gafarta muku kananan laifuka to kaga manzo Allah ce wa atbi'is sayyi'atil hasana ka bi ke mummunan aiki ka biyo shi da kyakkyawan aiki tamhuwa sai ka shahi wannan mummuna yau sannan wa khaliqin nasa bi kulkin hasan sannan ka ɗabi'anci mutane da kyakkyawan ɗabi'a ma'ana ka zamna da mutane da ɗabi'a mai kyau ka yi mu'amala mu'amala mai kyau saboda shi addini mu'amala ita ce addini maza ka cewa addinin mu'amala addini mara ne mu'amala mai kyau shine addini ma'ana shine ɗabbaka abin da addini ne shi sa za ga Allah subhanahu wataala da ya kyauta da ya tashi sifanta manzon Allah sai sifanta shi da kyakkyawar ɗabi'a a yake cewa wa innaka la'ala khuluqin azim lalle kai ya rasulullah kana kan wasu dabi'u kyawawa masu girma kisa da aka tambayi Aisha menene dabi'un manzon Allah sai take cewa ai kana khuluqul qur'an ai dabi'un manzon Allah qur'ani ma'ana manzon Allah shi duk abin da qur'ani yazo da shi na kyawawan ayyuka na dabi'a mai kyau na mu'amalanta muna da kyau to shi za ga yana aikatawa kisa malamai suke cewa kaga manzon Allah yana tarayya ka annal qur'ana yamshi ala wajhi al-ard kamar qur'ani ne kawai ke tafiya ko za ka abin an ce ayi kaza manzo Allah yana aikata wannan abu ka ayi kaza ya bar wannan abu kawai yana dabbaka abin da qur'ani ya da shi to da haka shi ma mutum ana so ya zamana da dabi'u ya miza ya ramna da mutane lafiya ya dabi'atun mutane da kyakkyawan dabi'a shi yasa kar mutum yayi yanda kawai in ya mutu za a ga cewa mustawa an gina an huta da shi an huta da shi wani lokaci manzo Allah an zo an huce da gawa sahabbai suka ce akwai yi maza Allah ke cewa yani yani yake cewa mustarifin au yastarifin ya huta aka zo wani ya ce mushi aka huta da sai ya ce wannan shi kuma an huta da shi sai sahabbai suka tambaya ka ce ya musulla ka ce shi wancan ya huta shi kuma wannan ka ce an huta da shi to da Allah ke cewa haka lamarin yake shi bawa mai bawa mai yake cewa bawa nagari eh bawa nagari shi يستريح من تعب الدنيا ونسبها إلى نعم إلى نعم الجنة kamar da yadda da auka makala shi bawa bawa nagari zai huta daga wahalar duniya da cikulutun duniya zuwa ga ni'imar aljanna da kuma ni'imar Allah amma shi kuma bawa mummuna bawa hasidi shi kuma za a huta da cutar wasu yastarihu minhu al-ibadu wal biladu wash shajar wad dawab bayi za su huta da cutar washi gari zai huta da cutar washi dabbobi za su huta da cutar washi sannan hatta itatuwa su ma za su huta da cutar washi to kaga wanda bai kai bai dabi'a mai kyau amma kai dabi'a mai kyau to kuma har ma za a ringa bangarunka ana cewa ina ma a cewa ne nan wannan hadisin imamu tirmidhi ya rawaito shi yace hadisi ne hasan amma a wata nuska daga cikin nuskokin littafin tirmidhi an samu cewa ya ce mashi hasanun sahihun ne sai mu dakata a nan insha Allah ta'ala sai ta alimin da